نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في صيد البحر أي أنسى متنية أو حرما أن حرم تامش صيد البر كو to shin saidul bahari ma ya haramta gare shi ko ya halatta halal ne ko haram halal ne to babin da yazo na farautan teku kenan cikin ruwa kenan qala wa hadath ma'ana dabbobin da ke cikin ruwa in an farauto su me ke hukunci game da wanda yake ya dau harami ko kuwa yake cikin halal
kiransa wannan kamar su kenan
eh saidul bahari a ce me menene su kamun kifi to bahar aka ce ketawa abinda ke cikin ruwa duka amma sun aka ce su me ake nufi kifi kawai haka ne a hausa ka tabbas ce eh to to to gaji ko haka ne ko ba haka bane haka ne haka ne a'a in kana da magana sai ka yi wani lokaci abin ba za ka ba shi suna kai tsaye ba shi ka fassara shi sai ya zama duk wanda ya sani shi ma ya ce fassara da abin da aka fassara mishi in ka ba shi suna to ka kayye ka takaita ka takaita faɗin abin an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الرحمن بن ابي هريره kaga nan sai ka ja layi kenan ko anna abdurrahman ibn man to wata rana an ce ma abu hurairah ya taba aure ka ce gashi nan suna da imam malik anna abdurrahman ibn abi huraira yana da dama sunan shi abdurrahman ya yi aure ke nan ko to in bai aure ba ya zai kai haka ne eh ya bi cikin masallaci
a'a ba lallai zama na ya bar cikin masallaci ba ya bar suffa dukkanin suffa inda inda suke taruwa kenan wurin suffa kenan akwai maji tsakanin wanda suke taruwa to kaga irin kuma wasu alal zaki kenan ka ina hausa ka take ina ka koyi hausa da ke ta ce ya bar masallaci abin da muke nufi wannan siffa din da ake ganin kamar anan ya rayu kawai ya bar zaman masallaci eh to kaga wannan ma yafi dama amma ya bar masallaci yabo ne ko zargi ne a hausa rigar siliki ko anna abdurrahman ibn abi huraira cewa abdurrahman dan abi huraira sa'ala abdullah ibn umar ya tambayi abdullah dan umar amma lafadha al-bahru fanahahu an aklihi yace ya aba yace ya abdullah dan umar abinda teku ke turowa ke ke turowa ya fito da shi a cikin ruwa me ne ne ku sai ce a a kare ci farko abinda nahahu kenan ko qala nafi'un nafi'u yace sun man kalaba abdullahi bin umar bayan ya ba da fatawa kuma sai ce kai sai juyo ya ce ku ba na alkur'ani in gani fada abil mushafi ya ce ku ba na alkur'ani aka mi kuma su alkur'ani sai karanta wa uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum an halatta muku kaga zai soke wancan fata wanda ya bayar kenan yayi fatawa da abinda aya ta faɗa an fahimta kowa ne da kai kowane ne kai ba lalle ne duk abin da za ka fada ya zama ka dace ba a ciki amma da yake su yardan Allah suke nema in ya fada ma ya ga abin da ya fi sai dawo nan da zai ce ga abin da yake daidai kai kuwa fa yanzu sai an sha wahala sai da dabaru da kwane-kwane ba za ka iya fitowa ka ce ka yi kuskure ba shi kuma har abada har abada dan adam ba zai taba zamowa mutum ba jarimi ba sai ya yarda da kuskure eh sai ka yadda da kuskure abinda farare tura tsaye ka yadda da kuskure na yi kuskure sakaci na ya haifar da kaza gobe za ka yi la na yi kuskure sakaci na ya haifar da kaza gobe za ta yi a'a ba za ta yi ba gaskiya na yi kuskure sakaci na ya kawo yara suka lalace to sai ka tun da ka gane kuskure kuma ka yadda me kake nema yanzu gyara kenan kake nema to amma duk mai gida shi yana ɗaukar laifuffukansa ne duk ya ɗora kan matarsa shi baya kuskure ita kuma laifinta duk kuskura kurinta duk shi ta ɗora kan mijinta to banda najeriya ina najeriya tun biyu ke ba muna faɗa ba ga shi dai najeriya ga kurakurai ai ga kuskure an yi an gani shugabanni sun ce ba su suka yi ba talaka sun ce ba su suka yi ba to waye kuskure eh kuskure shi yayi kansa to kuskure ne ka yadda gaskiya ne sakaci na ne ke hakuri ita ma gaskiya sakaci na ne ita ita wajenta akan samu sauki takan yadda da ta yi kuskure amma namiji yadda ya yi kuskure gaban matar shi yana da sau- yana da sauki yana da sauki in in ko ba shi da sauki to ba ran da za mu taba cin nasara a cikin rayuwa ba ran da za mu taba cin nasara a cikin rayuwa saboda nasara da ka komai yana da ka'ida ba komai da ka gani Allah da ya halicci halittarsa ya sa ka'idoji akan rayuwar da ya halicce ka a ciki in ba zan yadda ni na yi kuskure ba ita ke kuskure kullum to shi kenan ba zan taba zamowa mai mutunci ba in ba za ta yi ta yi kuskure ba sai ne ke kuskure ba za ta taba zamowa mai mutunci ba sai wanda ya kuskure ya yadda ya yi kuskure in ya yadda ya yi kuskure za a kama hanyar gyara ke an fahimta rayuwar fa ba wata rayuwar tana da wahala amma kuma wata aba ce mai wahala ba fa Allah ya halicce ka ya halicci maza ya halicci mata sai azurta ka sai ya sa maka wani arziki wannan arzikin shine sha'awa sha'awar shi ke tunkuɗa ka shi ke tura ka zuwa neman abu neman abinci neman tufa sha'awa shi ke tura ka zuwa neman aure neman kaza da kaza da kaza to amma in ka yi auren sai ka manta da wace hanya zan bi in ji daɗin wannan auren da na yi dukkan mace tafi kowa kyau ka je ka auro ta wallahi in baka ginda in baka bi sharaɗin da aka ginda ya ba wallahi ba za ka ji daɗin ta ba Allah ba zai hore maka ita ka ji daɗin rayuwa da ita ba an fahimta sai in ka bi ka'idan da Allah ya shimfida Allah madauki sarki a cikin aure yakin da ya kawo ayoyi guda nawa libasul lakum wa antum libasul lahunna litaskunu ilaiha bainakum mawaddatan wa rahma wallahi tallahi wa'annan sai ka kawo su mawaddatan wa rahma ina ma na mawaddatan wa rahma soyayya da tausayawa wa rahma da tausayi da tausayawa kaga yadda kake tausayi soyayya din suna ne daya da ya kunshi abubuwa mutum yana son matarsa yana son yarsa yana son gyatumansa uwarsa ba haka bane ba tana son ɗanta tana son mijinta tana son ubanta duk sunansu so amma ma'anarsu ɗaya ma'anarsu ba ɗaya bace ba ka yi ka lura ka gani yarka yaya kake son ta kana tausaya mata ba ka son ka ji wani abu ya same ta tun lokacin aurenta mai kai ba za ka ta asusu kana sa adashi don ka tara kuɗin me kuɗin me kuɗin aurenta matarka da ke karkashi ka tare da kai da ita kuka haifi wannan yar ita ma iyayenta na son ta suka sallamo ta suka kawo maka to me yasa ita baka baka kulawa da hakkokinta haka an fahimta wallahi tallahi duk mace da zaka dauko a duniyar nan ba yadda za a yi ka ji dadin ta sai ka bi tsarin da Allah zai hore maka ita menene tsarin da Allah zai hore maka ita mawaddatan wa rahma hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna litaskunu ilaiha wannan ayoyin guda uku yanzu in aka ɗauko su aka ɗora kan rayuwa rayuwa za ta tafi da wahala mawaddata da rahama ɗin nan misali ɗaya malamai suka ce ko ka zamo mai mutunci insani ko ka zamo anani ko asabi insani shine mai mutunci anani asabi shine mara mutunci mara mutunci suka ce duk sa'an da kike son yarki ta je inda za a kula da ita ake abin nan dinta ɗanki ya je auro wata ya kawo gidan baki kula da ita ba kin zama anani baki da mutunci yadda kike son yarki haka zaki so yar da ɗanki ya je auro haka kai ma yadda kake son yarka haka za ka so yar da ka je ka ɗauko ka kawo to ai lissafi a gani duk sa'an da matanka ta yi laifi za ta ce ta yi laifi ta baka hakuri haka ake ko ba haka bane in kai kai laifi fa a wajen matanka kowa dukka baki ne kowa masumi ne masumi ne ka taba yadda cewa ka yi laifi ka taba yadda ka ji laifi to ka zama masumi kenan isma kuma ne Allah barki sake shi annabawan Allah da Allah ya ba su in ta yi laifi ta ce gaskiya na yi kuskure na yi laifi ka yi haƙuri ran da kai ma ka yi laifi sai mai ka ce mai yi haƙuri wallahi ba haka yi ba ka yi daidai ba ka kauce hanyar da zai tsatsa ka ji daɗin rayuwa duk sa'an da ta ci arzikinka aka ba ta ɗan kudi sai ta yi durkusa ta yi mai godiya kai da kai cin arzikinta kana godiya? menene arziki ma bihin tufi'a arziki shine abin da aka amfani da shi iya girki a shirya maka abinci mai zaki mai daɗi ba arziki ba ne ba yaushe ka zo ka tarar da abinci ka ci ka ji daɗi ka gode mata ko iyayenta amma ran da aka yi kuskure cikin abincin fa an yi adalci to wallahi sai an yi adalci da adalci duniyan nan ta tsaya manzon Allah ya aika Abdullahi bin Rawaha ka je Khaibara wajen Yahudawa ka kirga dabinin su gonakin su da menene da menene da Abdullahi dan Rawaha ya tafi Yahudawa da'iman da'iman Yahudawa makamin su menene makamin su mata sai suka shirya matan su kyawawa suka ci kwalliya suka yi komai dan me cin hanci don su ja hankalin wa abladan rawaha abladan rawaha na zuwa bai damu da kyawawan matansu da kwalliya ba ya ce ku yahuda da ku da karnuka da hanazir duk ɗaya kuke a wajena amma wallahi ba zan cuce ku ko ɗaya kwayan dabino ɗaya ba suka ce bi haka maki samawati wal ard bihi galabtumuna da me da adalci sama da kasa suka tsaya kuma da adalci kuka rinjaye mu sun san su ya arifuna wuka ma ya arifuna abna'ahum ya ce da adalci kuka sama da adalci kuma kuka rinjaye mu to shi sa duk abin da ba a yi adalci ba aka yi zalunci a ciki ba za ka ji daɗi ba ba wai abu ne na mutum ya yi abin da rashi ke so ba a'a yaya ka'ida mai ka'ida ta shimfida ya ce ku yahudawa da ku da karnuka da hanazi duk ɗaya ne a wajena amma wallahi ba zan zalunce ku ko kwaya ɗaya ba ta ce bihi kamati samawati wal ardu bihi galabtumuna ina mana bihi galabtumuna mishi me adalci da adalci kuka rinjaye to shi sa adalci ba karamin abu bane ba cikin rayuwar musulmi fa adalci tsakaninka da matanka tsakaninka da 'ya'yanka tsakaninka da makotanka tsakaninka da almajiranka tsakaninka da malamanka tsakaninka da abokan cirikinka tsakaninka da komai da komai sai yayin sa adalci in ba haka ba kada ka taba tsammanin cewa zaka ji dadi yanda kake so ba abin da kake so zaka yi yayi ba an fahimci wannan za mu iya fara gyarawa tun daga yanzu ka tabbatar da cewa wannan yar da kake aure din nan jin dadin ba hannunta yake ba a jikinta yake amma ba mallakarta bane ba hannunta bige ba waye bayar sai in Allah ya ga dama shine zaka more ta ka ji dadi yadda kake so duk sa'an da ka bata arziki za ta yi godiya duk sa'an da ka ci arzikinta kana gode mata an yi adalci ba dadi ne eh to in ba mu yadda da kuskure ba yaushe za mu gyara yaushe za mu gyara ita da kare da ita din nan ita ta kafa doka ita ta kafa shari'a ita ta haramta zalunci ita dai umarni da adalci waye umarni da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dab da ya bar duniya me yace Allah Allah wa ma malakat aymanu yana barin duniya yana wasiya da mata sallallahu alaihi wasallam an fahimta ba daɗi sai a hankali ana gyarawa in ba haka duk wahalhalu za mu saurara cike ba eh قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله bayan ya ce kar a ci da ya karanta ayan alkur'ani ya ce maza maza ka je ka ce ma ɗan abu huraira la ba bi akli gyara aka yi ko ba gyara aka yi ba to adalci kenan aka yi in ka ji girman kai a a na yi fatawa kuma zan zo soke fatawar ka za ka sai shi kenan sai a je ana shirme sai a je ana kuskure sai a je ana kuskure wannan fatawar kan san zuciya ka yi ta in ma farko da gaskiya ka yi ta ga nassi ya tabbatar ma cewa kuskure ne in baka gyara ba ka mutu ka bar wannan fatawar mutane suna nan suna aiki da wannan fatawar kai kuma ana nan ana yi ma azaba wajen Allah to me amfani me riba me ka cike da akwai riba قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال يتي سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا na tambayi Abdullahi dan Umar ina labarin kifaye kifi a cikin ruwa wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan sannan ya yi sama aw tamutu saradan koko kifi da ke mutuwa kifaye da suke mutuwa a cikin ruwa saradan saboda tsananin sanyi faƙala laisa biha ba'asu ya ce babu laifi laisa biha ba'asu ba laifi mai kenan za a ci kenan ko ba za a ci ba za a ci kenan ƙala sa'adun sun masa'altu abdullahi bin amur bin al'as faƙala mitla zalika sa'annan tattan mai abdullahi dan amur dan as shi ma sai ya faɗi kwatankwacin haka ma'ana ba laifi za a ci kenan ko ba za a ci ba قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا suna ga su ma ba sa ganin laifi da abin da teku ya je yame in ki waɗannan da suka mutu a cikin ruwa ba teku zai jefo da su bakin teku ya ce halar ne a ci kifi sharaɗi ne sai an yanka shi قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجاري قدموا فسألوا مروان بن الحكم وإن سكت مروان ابن الحكم عما لفظ البحر أبن تيكو جيفو أوجي فقال ليس به بأس يشي أي بالي في ذا يشيكينا وقال سيشي أما اذهبوا إلى زيد بن ثابت wa abi huraira fas'aluhuma an zalik ku je wajen zaidu dan sabit da abu huraira ku tambaye su wannan hukuncin muji thumma atuni fa akhbiruni bima za yaqulani sa'annan ku sake dawowa ku zo ku faɗa min me suka wani hukunci suka zartar game da wannan mas'alar fa atawhuma sai suka zo masu fa sa'aluhuma sai suka tambaye su fa qala sai suka ce la ba'sa bihi babu laifi fa'atau marwana fa'akbaruhu sai suka zo wajen marwana ibn al-hakam sai suka ba shi labari faƙala marwanu kad kultu lakum ya ce ai na faɗa mu hukuncin ɗaya ne ai na faɗa mu da ba haka ba ne ba za su kalle ni ko mulki na ko ƙarfi na a'a sai su ce a'a ba haka ba ne tun da sun faɗa ba ruwansu da ni ko me na faɗa abinda suke tsoro Allah قال يحيى قال مالك imamu malik ya ce la ba asa bi aklil itani ya sidu almajusiyu da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu kaga imamu malik yayi wani istinbati mai ban mamaki yace kifin da ba majusi yaje ya so ya kamo za a ci ko ba za a ci ba yace ai manzo Allah ce huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu bai ce sai musulmi ba duk wanda ya kamo za a ci an fahimta? ƙala malikun imamu malik ya ce wa iza ukila zalika maitan fala ya durruhu man sadahu in ya zama na in za a ci kifi bataccen kifi to wanda ya farauta kifin ina ruwanka da ba majushe ne ko ba yahude ne an fahimta in ya zama na kifin ya halatta a ci shi mai maita ina wannan maita mushe ke na ko sai a ce matacce in aka ce matacce ya fi daraja kenan ku in ya zama na ya halatta a ci shi matacce to wanda ya farauto shi na ruwanka da shi ko musulmi ne ko ba majuse ne ko ba nasare ne ko ba yahude ne ba abin da ya ma zafi babu taharimi akli kulli zinabin min as-sibai babin da yazo na an haramta cin dukkan dabban da ke da me eh eh wannan hakoran da ake farauta da su fika kenan duk dabban da ke wannan kaman su kaza kaman su kaza kaman zakanya da musa wa'annan da suke da wa'annan abubuwa an haramta cin naman su قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي أكل كل ذي ناب من السباع حرام duk dabbobi mafarauta din masu wayanda suke da fika haramun ne a ci naman su ba a cin naman su قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن أبيلة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام قال يحيى قال مالك وهو الأمر عندنا يجي حكى يجي أكسم مدينة باب ما يكره من أكل الدواب babin da ya zo abin da haka dabbobin da aka hana a ci da waɗanda aka ba da izini a ci an fahimta ko kowace dabba ce ta haramta kowace dabba ya halatta a ci a sai an bayyana qala haddathani yahya an malikin anna ahsana ma sami'a fil khayl wal bighal wal hamir annaha la tu'kal yace al khayl doki wal bighal da al fadari wal hamir da raku da jaki أنها لا تؤكل وإن باء تنامنس لأن الله تبارك وتعالى قال يتي سبود الله مدوكي سركياتي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لتركبوها وزينة دونك هوكم وزينة تميهنا تشي أنا دنبا أما تشي وأتبا سيتي آآ آه wanda Allah ya haba da izini a ci za ka ga abin da ya fada wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil an'ami a cikin dabbobin ni'ima li tarkabu minha wa minha ta'kuluna an fahimta eh wancan hawa kawai aka ba ku izini ku yi wannan ku an ba ku izini ku hau sa'annan kuma ku ci naman su an fahimta wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fakulu minha وأطعموا القانع والمؤتر فكلوا منها كتشدك تكنس وأطعموا القانع والمؤتر كتشير القانع والمؤتر إمام مالك يفسر راسه كرشن حديث قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير إتي ناجي أنت البائس شيني تلك الفقير وأن المؤتر هو الزائر المؤتر كما شيني وندي يزور زيارة وندي يزور كوكينا قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب abinda Allah ya ce za a hausu ne wa'annan kadai wazina wa zakara al'an'ama lirrukubi wal aqli qala malik wal qani'u huwa al faqir aidan al faqir talaka kenan ko da wanda yake zuwa ziyara da wanda yake zuwa nema ko eh me? ɗaya an karanta ku? aka yi me? fakulu min hawa atimul kani a walmutar ba karanta ba? to ba shi cikin nan to da kawai gari tun safe talaka nawa ka ciyar ya kamata muna yi fa awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imani duk rayuwar da muke fa kan bukatun mu muke ma rayuwar da muke kan mu muke ma fa rayuwar da muke yi kan mu muke yi da gari ya waye zuwa yanzu ka ciyar da talaka ka kira wani kai mai nasiha wani talaka ka taimaka masa wanda ba shi da ika za ka yi mishi har dare ya yi kanka kadai kake yi mai aiki babu wani aiki na imani da kai ma wani dan uwanka an fahimta in an waye gari zuwa yamma sai kai tunanin gani me nayi ma Allah me nayi ma addinin Allah in kai lissafi za ka duk abin da kake yi ma kanka kake yi ba ka yi ma wani ba ba ka yi ma wani ba wa ka ba ruwa ya sha wa ka ba abinci ya ci wa ka taimaka da nasiha wa ka karantar wa wa wa wa ka yi komai duk abin da za ka yi kanka kake ma to imani ba ba zai samu ɗimi ba ke ayyukan imani shi ne ka yi ka yi ma wani in dan kanka ne ka bar kanka yi wa mana ka gani an fahimta? to wanda aikin alkhairi kuma ya karkasu yin alkhairi bayarwa mutane sun karkasu wani in za ka zo ko ya ga alaman talauci ba zai baka ba sai ka roka kuma ka nuna abin da ya faru gobara ce aka yi ko ko ka zane babu ko ka zane babu wani wannan zai sa ya tausaya ya bayar in ba ka kai ba ba zai bayar ba to sai wannan ya haifar da me wanda duk yazo yana so sai ya karya duk gyara in baka iya gyara ba sai ka shigar da barna a ciki yasa in ba haka ya fada ba za ka bashi ba shi kuma yana so sai ya me sai ya karya wani yana ganin alamar baka da hali sai ya taimaka maka wani cikin bayan Allah managarta mai roko ya zo mai bara ya zo kofar gida ya sai shiga ya ɗauko ya bayar matarsa tana kallo ya ɗauko ya kai da zai dawo kuma gida sai zo yana kuka ta ce mai zafi ka yaro ya nema ka ba shi me yasa kake kuka ya ce da na jira shi har ya zo ya roka ban je na nemi inda yake na ba shi ba isra'il wal maharu mai aka ce wannan kujerar tana da wahala ko wannan kujerar da wahala ko wannan kujerar da wahala ko eh hawanta da da sauki eh sai mazaje yace da na kyale shi har ya zo ya roka ban je na neme shi na bashi ba Umar bin Abdulaziz yana zama khalifa yace wanda bashi da wanda bashi da albashi bashi da aiki a sa mishi albashi kuma lokaci na kai akai a bashi 25 akai a bashi kar a jira sai ya zo ya roka ya zama haƙƙinsa kenan wani sai ka je ka roka ka ce mishi kaza ne kaza ne haihuwa aka yi min mai yiwa ya tausaya ya bayar in ba haka ba zai bayar ba wani kuma yana ganin alamar baka da hali zai baka wani kuma kana zuwa kana roko sai ya dauko ya baka dan Allah dukkan su matsayin su ɗaya yake a wajen Allah lisa'ili wal maharumi haka Allah ya ji wannan ruwar da ake yi ita ta haifar da in ka je gyara fa sai ka san yadda za ka yi gyara ba an fahimta ana fahimta in ka ce zan hana kaza a cikin yaki da kaza din nan kana tarbiyyantar da wayansu su masu taso ciki duk waɗanda ke kwana yunwa din nan yanzu duk masallaci komai sacewa ake har cikin masallaci sata waɗannan da kake yaki da su din kafin ka gama da su wayansu kuma sun taso su ma haka suka saba dole ya sa sun shiga me dole ya sa sun shiga me kuma ba za su yi dainawa ba takalma ɗauka ake yi duk abin da ka aje cikin masallaci ɗauka za a yi komai aka aje ɗauka za a yi saboda me wani zai faɗa ma gaskiya ba ni da abin da zan ci na fito gida ba mu da komai zai ɗauki takalmi zai sayar naira hamsin ko naira ɗari kafin ka gama da waɗancan da suke da wahalar sha'ani ɗin kana tarbiyyantar da wayansu ne fa baka sani ba wallahi waɗanda suka fi yawa shi yasa sai ka san yadda zaka fama da waɗannan kuma waɗannan ana gyara su to shine an cimma nasara ke an fahimta sanadiyar rowa kana kallon ja kuke gyara na da sauki ne ja kuke gyara na da sauki ne wallahi umar bin abdul aziz ya sha wahala wurin hajjaji bin yusuf duk sarakunan baki daya masu halifofin yana kai matsala na kai kansa ran da aka yi mafi mubaya'a da shi duk wata tufa mai tsada ya daina saka ta matarsa duk yace ko matarsa yace duk wala komai yake kawo na baitul mali ne gidan mu gidan mulki ne ba harka ba halaliyar mu bane nan da nan ya canza kayan shi me almajiri ma ba zai saka ba me ke gaban shi yaya aka yaya musulmai suka kwana yau sun kwana lafiya ko akwai mai jin yunwa yana sa'e shi kenan marsumu mal- yana cewa kai ka rubuta wuri kaza wuri kaza duk musulmin da ba shi da sana'a ba shi da kudi ba shi da aiki a bashi abinda za a bashi kowane wata kuma kada ya shige 25 ga wata kuma kada a jira shi sai ya zo ya nema a je a neme shi inda yake a bashi wata rana ya zo ya tsaya ya ce kai ka kawo rajistan baitul mal nawa ke cikin baitul mal ya ce ai watan da ya wuce dirhami dubu kadai aka cire ya ce dirhami dubu kadai aka cire baitul mal ya ce shi ma an je duk an yawo an gaba inda an je da kudin an rasa mai karba kowa ya wadatu ya ce to ai ba dimash kadai ne kasar afirka aka ce afirka an je an yawo kwararo bakin titi duk loko da kwararo da roko da bai- komai ba a samu wanda zai karba ba kowa ya wadatu duk shaidan ne yake zuwa yana muna kutuba in dambu ya yawa baya jin mai in dambu ya duk kowa a gidan shi in- me yasa dambun gidan baya yawa in dambu ya yawa a ƙara man a gani zai yi ko ba zai yi ba sai a ninka man ya fi dambun yawa haka Allah yake yi eh haka Allah yake Allah tun da ya halici dambun shi ba ran da dambu ya fi mai yawa ruwa da, da abincin da tun da aka halici duniya ake shan ruwa ruwa ya kare ake cin abinci abinci ya kare ake shan iska iska ta kare ake shan rana rana ta kare har abada wallahi rashin iya tafiyar da al'amurra ne da son zuciya da son rai وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء اللسان وقدر فيها أقواتها ما معنى وقدر فيها أقواتها الله بزي تبا هلتا متم مليون تري نيجيريا يباسو أرزك مليون تري بابو تايبا سيدي يننكا يضاعف لمن يشاء to sai ya saura tafiyar da al'amuran duk abincin da za ka sawo ka cika gida in uwar gida ba ta tashi ta yi abinci ba za kwanan yunwa an kwanan yunwa ne don babu uwar gida ta dauka ta yi tafziri ta barnatar ta zubar ko ta bayar za a kwanan yunwa an kwanan yunwa ne don babu din mummunan tasarrufi ne mummunan tasarrufi yake kawo har gobe duk wanda ya ce maka najeriya ba ta da dukiya ba ta da arzikin da za a duba kuwa wallahi tallahi bai fada ma gaskiya ba ka kalla ka gani ai babu kudin da za a yi kaza babu kudin da za a yi kaza wane da wane da wacce da aka je aka binciko biliyoyi ta suka ina suka ɗebo su wajen najeriya suka ɗebo A ina suka ɗebe su to ya aka yi me ya ba su dama ma suka a wanda gaske me ya ba su dama ma su suka samu suka ɗebi duka saboda waɗanda suka cancanta ba a ba su ba dukiyar suka ta taru a ofishinta ko a ofishinsa to me zai yi da su sai ya yi mai da ce an ɗauka an kula da mutane al'umma ba yadda za ka yi da zo ka tare da dukiyar da ba shi da amfani a ofishinka balle ka saki ba zai taɓa yiwuwa ba ba za a taɓa samun wannan daman ba sa'an nan kuma wayanda suke yaudarar mu su suke yaudarar mu za a yi yunwa a duniya don Allah wa yake haifar da yunwa a duniya wallahi tallahi turawa ne wallahi tallahi turawa ke haifar da yunwa a duniya kuma su yi ta faɗa arzikin da ke duniyan nan ba za a ɗauki arzikin da mutum miliyan ko biliyan za su ci shaja a kera makami da shi wannan makami rana ɗaya za a bamfiɗi za a yi ƙona shi ya tafi asarar mai aka yi a yi asarar dukiya mai ɗimbin yawa kuwa arzikin da mutane za su ci su wadatu sai aka tattara duka aka je aka aka kera makami ka kera ya kera na kera to me ake jira tashin hankali to sa'an nan kuma mutane suna zaune wannan yana noma wannan yana kiwo wannan yana sana'a wannan yana kaza kaza kaza aka je aka far musu da tashin hankali hankali sai tashi suka sheka da gudu suka je wajen me wajen tsira komai zai tsaya suka taru mutum dubu ko mutum na waje daya sa ce ba su da abinci a tuyina za su samu abinci dole zaune suke a lokacin da suke sana'a zuwa ce ba su da abinci suna abinci ai me ya kawo babu abinci har korarsu aka yi wannan ya shiga jirgi ya je ya bi libya za shi kasan turai wannan ya je ya shiga za shi italiya wannan an fada cikin jirgi an fada cikin ruwa me ya haifar da wannan kun je kun tarar musu hankali kasashensu kafin ku je ku tarar musu hankali kasashensu da iyayensu ana rayuwa da noma da kiwo da sana'a da menene kowa a wadace ki aka je aka tashi hankali kowa ya sheka da gudu za shi libya za shi italiya za shi kasan turai za ana tafiya jirgin ruwa ya faɗi ya nutse ana faɗa a ce mu yan gudun hijira ba su da abinci ba su da to ɗan gudun hijira ina zai samu abinci yana sana'a ne ɗinki yake yi ko noma ba abin da zai yi kuma mutane su zauna lafiya ku ga yadda arzikin allah zai yadu a duniyan allah ba wanda ya kawo wannan masifu duka fa wallahi tallahi sai turawa har addinin musulunci har khilafa ta fita hannun musulmai mai aka sani takobi ce kibiya a lokacin da musulunci ke jagoran duniyar nan ta zauna hannun musulmai ya fi shekara dubu lokacin an kera ak-47 an kera bindigogi lokacin an kera bama-bamai an kera makaman nukiliya ba wanda ya kera su suka zo suka kawo yan nan duka su suka zo suka kawo nan duka suka gallaza ma duniya duniya ta fita hayyacinta kowa ya kera yana sannan kuma kowa na shakkan kowa ku daina mana a zauna lafiya ku daina ba sai a zauna lafiya ba babu ma ja a fi juludul maita alaisa ka zalik babin da ya zo na dabban da ta mutu mushe ba za a ci namanta ba ko tufatar tufa za a ɗauki kirgin ko fatan a yi amfani da kirgin ko fatan ko ko a'a tun da mushe dabban ta zama mushe ba za a yi amfani da ita ba shi ne abin da wannan babin zai karantar da mu an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال يتي سيدنا عبد الله بن عباس الله يكرم سيدا يتي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة manzo Allah ya shige wata akuya tunki ya rago menene ta mutu mushi mushi yake kana a'taha maulatan li maimuna dabban manzo Allah ne ba wata baiwa ta maimuna sai ga ga dabban ta mutu ta zama mushi mushi ake zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala da manzo Allah ya ga dabban ba ta da amfani ta mutu mushi kenan sai ce afalan tafa'atum bi jildiha in dabba ta mutu ba a cin naman mushi to ai za a iya yin amfani da fata fa qalu ya rasulullah innaha mayitatun فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها أي تشنا من تأكهنا أما فاتت تكرجنت إن أكجي أكجيمي يا حلتا يا حلتا أم فهمت قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلاء المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب faƙad tsahura duk fatar da aka ce mai iza dubighal ihabu duk fatar da aka ce mai faƙad tsahura fata yi ta yi mai ta tsarkaka mushe wannan mushe ne ragon mushe ne ko kuwa naman mai ne ko kare ne ko mai duk abin da aka je mai fatarsa ya tsarkaka kenan ko قال حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيت عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت manzo Allah ce duk dabba mushe duk dabba duk abin da ya mutu mushe fatansa in aka ɗauki fatan aka jeme ya tsarkaka za a yi amfani da shi ke to wannan yana faruwa yana fitowa ne da ba san yanzu ai an daina yin waɗannan da shekaru 60 baya duk ɗan sanda ko soja in yazo zai sallah shi ya zare beltin shi ya aji kun taba gani har yanzu ana yi da yaushe shekara 20 a shekara 20 an daina wannan ya cima zai kai hamsin ko sittin lokacin lokacin ma waye ke daukar soja ko dan sanda a cikin mutane ba a dan dauke su musulman kirki ne ma ko ya fi kowa musulunci ba a dauke to shi yasa in yazo zai sallah shi ya zare baltin ya aji saboda baltin fata ce ba a san ina aka samu fatar ba shi yasa najasa ba za fatar ba za ba za ta yi sallah to amma yanzu fa an fahimta ko da baltin ake sallah ba komai ko ko akwai laifi eh an karanta hadisi yan sanda da sojoji suna karanta hadisi ne eh to shi ke to imam malik yace babu ma jaa fi man yuftaru ila akl mayt imam malik yace babin da yazo na bayani wanda ya shiga cikin halin larura da zai ci naman mushi naman mushi yaya halin shi kasance an ba shi dama ne yayi abin da ya ga dama ko ko a'a ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha shine kawo yasu masaloli masu wahala kuma masu kyau masu muke kyawun fahimta qala haddathani yahya an malik anna ahsana ma sumi'a fi ar-rajuli yattaru ila al-maita yace abinda mafi kyau abinda aka ji a cikin mutum ya larura ta kama shi zai ci mushi annahu ya akulu min ha hatta ya shiba wai zai ci har ya koshi wai ta zawadu min ha ya ɗabi ya riki guzuri fa in waje da an ha ginan tsaraha ya ce koshi ya ɗauki guzuri ya tafi in bai samu komai ban yunwa ta kama shi ya ci in ya samu yawa da ta bari shi ya jefar an fahimci wannan mazhabin imam malik mai larura in ya ci nama mushe ko ya ci abin da bai halatta ba zai dauki guzuri in tafiya ta yi tafiya ya samu abu mai kyau sai jefar da wannan an fahimta wannan magana wannan ba ta da ba rigima a ciki qala yahya wasu ila maliku yace an tambayi imamu malik wayannan su ne mas'alolin da suke bukatan manyan malaman fikihu kamar imamu malik an rajuli yattaru ila almaytati ayakulu minha وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك yace mutum ne larura ta sa shiga mushe zai ci a inda zai ci mushe din nan kuma ga gonan mutane abinci ya fito a ciki ya zai yi ya zai yi wannan mushe nama mushe ne ku kan fassara lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilai wannan larura za ta sa ya ci to ya ci mushe a lokacin inda yake din nan ga gonan dabino dabino ya sauko ko ayaba ta sauko ko abinci ne na mutane gonan mutane ba su ba shi izini ba gashi ya sauko ya fito wanne ne ya fi mishi ya ci mushin ko ya ɗauki abin nasu ya ci to za mu ji fatawa ta imamu malik da ke nuna kaifin fikin imamu malik kala malikun sai imamu malik ce in zanna anna ahla zalika samar aw zar'i أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يؤد حتى لا يؤد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد به جوعه ga mushe ga gonan mutane sai ma malik ya ce in yana kyauta zaton cewa in ya rabu da mushe ya ci wannan gonan mutane din za su fahimci cewa ɗan larura ne ba za su fahimce shi cewa ɓarawo ba ne balle a ji a yanke hannunsa ya rabu da me ya ci me ya ci wannan abin amma yaushe in ya kyautata zaton cewa waɗannan mutane na yi musu bayani ne ɗan larura ne za su fahimta amma in ba za a fahimta ba za a fassara shi da ɓarawo ne in an kama shi mai za a yi mishi za a yanke hannun shi to lokacin da a yanke hannun shi da ya ci mushi wanne ne ya fi sauki an fahimta wala ya hamilu minu shay'an wa zalika ahabbu ilayya min an yakula al-maita in ya ci abin gonan nasu ya san suka tambaye shi musu bayani wallahi kaza kaza za su fahimce shi amma in ba za su fahimce shi ba za su fassara shi da mai barawo in an fassara shi da barawo sai mai sai a yanke hannun shi a a ya ci mushen kenan wa in- wa in huwa khashiya Allah yusaddiquhu in yaji tsoron ba za su gaskata shi ba wa an yu'adda sarikan bima asaba min zalik a dauke shi cewa barawo ne saboda abin su da ya dauka ya ci fa in akala fa inna akla almaytati khairul lahu indi kaga adalci imamu malik a lokacin ya ci mushe shi a waje na ni yafi mishi me aka- me ake gani game da wannan magana sai imamu malik eh eh eh da a yanke hannunsa don da an fa- da an fahimci kuskure game da barawo ne hukuncin barayi- barawo zami za a yanke hannunsa to me yasa wannan maganar ta zo mai larura aka ce sai in akwai larura to ga laruran ga kuma abinci abincin akwai shakka akan abincin da zaka dauka ka ci din ba mushe bane mushe wannan mushe ne wannan kuma abinci ne ba mushe ba amma wannan mushe in ka ci ka ka fita amma wannan abincin masu shi in sun ganka ka dauka ka ci za su kasa fahimtar ka kai dan larura ne sai su fassara ka da barawo sai a yanke hannunka wanne ne ya kamata a yi ya ci mushi haka imam malik ya faɗa ko walahu fi aklil maitati ala hadha alwaji sa'a haka imam malik ya ce sai ya ci nama mushe din ma anni akhafu an ya'du adin mimman lam yutarra ila almaita yuridu isti- istijazata akhdhi amwal an-nas wa zuru'ihim wa thimarihim bidhalika biduni ittirarin qala malik wa dhalika ahsanu ma sami'tu imam malik kenan ina gudun kar wani ya zo sai na ji- ya halatta dukiyar mutane da sunan larura ya je ya dauka kaza kaza kaza kaza kaza yace wannan shine mafi abu mafi kyau da nan shi an fahimci imam malik wayannan maganganu da imam malik ke kawowa da fatawa da zantuttuka shine su isa ba su dauki littafin muwatta sun sa cikin sahihar sitta ba bukhari muslim tirmizi nisai abu dauda ibn majah saboda su hadisai suke kawowa muwatta kuwa kaga za a dauki ga fatawan imamu malik zantuttuka maganganu sai suka amma in ba haka ba yana gaba da su duka fa imamu malik na gaba da su dukkan su tun daga kan imamu ahmad tun daga kan imamu shafi'i ma imamu malik mm, almajiri shi ne imamu shafi'i imamu shafi'i almajiri shi ne wa imamu ahmad ba haka bane ba to amma littafin kuma yana gaba da kowa amma waɗanda suka zo za su yi tsari suka ce za mu ɗauko littafan da hadisai kaɗai aka kawo a ciki shi ne su yi abin da ya sa su kawo wannan tsarin kenan sihahu sitta bukhari muslim tirmizi abu dauda nisa'i ibn maja wa'ansu su cire ibn maja su addarimi wa'ansu abinda suke ke tsarin su ne kai ma an ka kosa cikin ilimin hadisi ka je ka kawo wani tsari sai an duba in tsarin ka ya karbu dole ya- za- dole za a karba in bai karbo fa dole ka yi hakuri ya yi hakuri ne ai ba fada ake yi da shi ba kitabul aqiqa littafin su- suna a haifan ma mutum ɗa ko ɗaya suna lokaci ya cika ko? a an ɗan gaji kenan ba a gaji ba wani yanayi ne mai ban mamaki wani yana shan wahala ana ruwa kullum amma zafi kuma kamar lokaci ne wani irin yanayi kuma kenan ko? to za a ga za a iya gamawa? littafin suna suna a haifan ma mutum ɗako ɗaya zai yi babu ma ja a fil aqiqa ala haddathani yahya an malikin an zaid bin aslama an rajulin min bani damra an abihi annahu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al aqiqa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da suna fa qala la uhibbu al uquq wa ka'annahu innama kariha al-ism yace a bana son al-uquq saboda sunan ina mana uquq yi ma iyaye ta fandare ma iyaye shine al-uquq wannan sunan ma'ana a daina amfani din ma'ana ba ta da sunan ba shi da dadi amma aikin sunan ai shar'a ta yarda da shi ko wa qala man wulida lahu waladun manzo Allah ce duk wanda aka haifa ma da ko ya fa ahabba an yansuka an waladihi falyaf'al an haifa masa da yana so ya yanka ragon suna ya ya yanka an ba da izini ba haramun ba ne قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال يتي وزنت فاطمة وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة أنا فاطمة يا أنت تتهيفا ranar suna shi a aske gashin sai a je a dora a kan ma'auni fidda kalat fidda sai a auna wannan gashin nauyinsa zai ba da nawa ne gram nawa wannan gramin kudin azurfa nawa ya kama sai ka cire ka bayar shi ke galibi baya cire baya fin naira hamsin ban san ko yanzu ba قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي ابن الحسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وتصدقت بزينته فضة تتأونا أكتي يا كام جرام كذا سيكتي جرام كذا يوم أزرفا نوني in aka faɗa maka sai ka cire kuɗin ka je ka bayar sadaka yadda ake yi kenan babul amali fil aqiqa babin da zo na yadda ake suna قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن أبا عمر لم يكن يسأله أحد عن آله عقيقة إلا أعطاه إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث aka ce duk wanda ya zo ya ce ma Abdullahi dan Umar ai masa haihuwa yana son ragon haihuwa suna sai ya bashi to shi kuma ka'idar tsarin sa in aka haifa masa da yanka daya in ya ce daya da ne daya daya a wani tsarin in ɗa ne a yanka rago biyu in ya ce a yanka rago ɗaya abdullahi dan umar da ɗa da ya duk ɗaya ɗaya ke yankawa qala wa haddathani an malikin an rabi'ata bin abi abdurrahman an muhammad bin ibrahim ibn al-harith at-taymi annahu qala سميت أبي يستحب العقيقة ولو بأصفور هو يبان شيء كوبا كوما أني مسوسو أينكا أي سونا قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب يتي أي مس سيدنا حسن da Husaini ai musu suna tare da cewa Hassan da Husaini fa ba ciki daya aka haife su ba wannan an haife shi daga baya kuma aka haifi wannan an fahimta amma nan sai aka mai da shi tagwaye kenan yan biyu kenan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق بني بنيه الذكور والإناث بشات شات shi ma haka ɗa da ya duk ɗaya ne tinkiya za a yanka ko akuya ko rago kala malikun imamu malik ya ce al'amuru indana fil aqiqa ya ce yadda al'amarin yake a wajenmu cikin yin suna anna mana aqqa fa inna ma ya uku an waladihi bi shatin shatin wanda duk zai suna in ɗansa ne zai yanka akuya ko tinkiya ko rago azzukuri wal inas maza da mata duk ɗaya ne walaisatil aqiqatu bi wajiba yace suna ba wajiba ba wajibi bane walakinnaha yustahabbu al'amalu biha amma mustahabbi wa hiya min al'amri alladhi lam yazal alayhi an-nasu indana ya ce haka wannan al'amari ne da mutane suke amfani da shi suke yin shi a zaman a madina faman aqqa an waladihi fa inna ma hiya bi manzalati nus duk wanda zai yanka ma ɗansa da ya haifa zai yanka ragon suna kamar nuski ibada ne ibada ne wadda haya la ya juzu fi kaman ibada zai yi kaman layya zai yi kaman hadaya kaman menene da menene akan haka duk abinda dabban da bai halatta a yanka ta layya ba kada a yanka ta don suna an fahimta yace la yajuzu fiya aura'u wala ajfatun wala ajfa'u ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباء من لحمها شيء ba za a sayar da wani abu cikin naman ragon suna ba wala jildu ko haka fatan kuma ba za a sayar ba wa yuksaru idhamuha a kakkarye naman kasusuwan a farfasa a yi abinci wa ya'kulu ahluha min lahmiha mutanen gidan su ci wa yatasaddaquna minha su ba da sadaka wa la yumassu sabiyu bi shay'in min damiha ba za a dauki jinin ragon suna don a shafa matan ba wannan abubuwa ne na maguzanci eh ba me kwana bakwai ne kwana bakwai ne yaushe ake lissafi yanzu in an haifi ɗa yanzu yau wace rana yanzu muna ranar mai lahadi sai aka haifi ɗa yanzu ran yaushe ne suna eh mutum eh mutum ba shi da dama mai ya yi mai yanzu aka haife shi za a fara lissafi sai a ce mai eh litinin ɗaya kenan ko talata laraba alhamis juma'a asabar lahad shi aisu amma da ku lissafin ku sai a yi lissafin shi ranar lahad ma'ana ko bayan sallar asuba bayan an yi assalatu in ji imamu malik ko bayan assalatu aka bayan an yi assalatu aka haifi ɗan ya kwana? bai kwana ba sai a jira har gobe ya kwana ɗaya kenan sai a yi lissafi amma in jiya aka haife shi da daddare fa asuba ya kwana shi a sa wannan cikin lissafi a ca muka yi kafin asuba ke kamar jiya
kai ba ka fahimta hau aka ce jiya da daddare ka ce kafin asuba yaushe ne ka aka ce jiya da daddare sai ce kafin asuba kenan in an ce da daddare kafin asuba kenan don da asuba ta zo an yi assalatu dare ya gama ka fahimta da karantar da shi hausa eh ya fita tsinki ne ya fita don da goyi koma kauye ko ba haka bane ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم